أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صالح الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم إني أسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة وأعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فوجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana bayani ya ce wuzi alkitabu za a ajiye littafi na auna aikin bayi fataral mujrimina za ka ga kafirai da munafukai a wannan lokacin mushfiqina mimma fi suna tsorace da abin da ke cikin littafin na miyagun ayyukansu wa ya na suna cewa ya wailatana kaitanmu kaitin halakanmu ma li hadal kitab wannan wani irin littafi ne la yughadiru sagiratan wala kabiratan baya barin wani kankanin zunubi ko babban zunubi ko min kankantansa ko min girmansa illa ahsaha face ya tattara ya aje a cikinsa Allah ya ce wajadu ma amilu hadira sun samu duk abin da suka aikata ga yanan tabbace a rubuce a cikin littafi wala yazlimu rabbuka ahada Allah ubangijinka ya rasulullah baya zaluntan ɗaya daga cikin bayinsa wanda zai dora masa zunubin da bai aikata ba idan mun kalli wannan ayan wa wuri alkitabu an aje littafi na auna aikin bayi da iya yiwuwa a littafin ayyukansu ne saboda wa kulla insani zarzamnahu tsa'irahu fi unuqi wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا idan kun kalli wannan ayan sai zama wa wuji alkitabu da zama littafi ne na auna ayyukan bayi ma'ana littafin da ake shigar da ayyukan da kowane mutum ya aikata idan mun kalli wani mahangan zai iya yiwuwa a'a ma'aunin auna aiki ne saboda wani qabl mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqalu habatin min qadalin natayna biha wa kafa bina hasibin to zai iya yiwuwa wannan wani qabl mawazin al-qist liyawm al-qiyamah zai zama ma'auni ne na adalci na auna aikin bayi fala tuzlamu nafsun shay'a babu wani rai da za a ƙara masa zunubin da bai aikata ba amma Allah ce wa in kana misqalu habatin min khardal idan laifin da bawa ya aikata ko aikin sa na alkhairi kwatan kwatan kwayan zarra ne yayi aikin Allah ce na taina biha za a zo da aikin a shigar a cikin fayil dinsa wakafa bina hasibin Allah ya ce shine wato sarkin da ya zama mawadaci wato isasshen sarki da zai hisabin bayi a lokacin da ya zo kuma akan adalci to sai ya zama ta da ma'ana guda biyu ko takardan auna ko takardan aikin bawa da ake shigar masa da aikin sa ko kuma ma'aunin auna aiki awudi alkitabu fatara almujrimina Allah ta ya rasulullahi za ga almujrimin su ne kafirai da munafukai a lokacin mushfiqina mimma fi suna cike da tsoron abin da ke cikin wannan littafin duk abin da mutum ya aikata yana nan an rubuta ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk lafazin da bawa ya furta a cikin duhu ne ko da rana ya rubuta yayi furucin zancen to an rubuta wannan aikin an shigar وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور الله تكوفي مغنم كوأوي ko ku yi maganan ku a bayyane ma Allah subhanahu wata'ala ya riga ya sani kuma ku tabbata wa inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun lalle akwai wasu mala'iku suna tare da ku katibina masu rubuta dukkan abin da bawa yake aikatawa kiraman mala'iku ne masu girman daraja lahafizina masu kula da ayyukanku kiraman masu girman daraja katibi masu jokin jin duk abin da kuka aikata ya'lamu na ma taf'alun sun san dukkan abin da kuke aikatawa inji Allah subhanahu wata'ala to dan haka idan an babawa takaddan aikin to ɗayan biyu ne ko dai a bashi takaddan da hannun dama فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية إذا باوا يسعى الله سامعتك aka ba shi takardar aikinsa ta hannun dama to zai zama kyawawan ayyukansa sirrin jayi miyagun ayyukansa to sai ya nufi ɗan uwansa danginsa da iyalinsa da abokansa ya rika nuna musu kai haɓu ku ungo gashi ku duba iqra'u kitabiya kuma ku karanta ku me na samu inni zanantu anni mulaqil hisabiya na tabbata ni kan alhamdulillah na riga nayi fasi in dai hisabi ne matsalanci ba zan faɗi da shi ba Allah ya ce fa huwa fi ishaka rabiya wannan bawa shikenan yayi nasara yana cikin wata rayuwa amintacciya yardajiya fi jannatin aliya Allah ya samu a ciki to amma idan kuma aka sun haka ne uke kitabahu bi shimali idan ta hannun hagu ne fa yaqulu ya laitani da muta kitabiya wala madri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma agna anni maliya halaka anni sultaniya fazuhu fagullu ثم الجحيم صلوه idan ta hannun hagu aka bashi littafin wal iyaz billahi to zai ga miyagun ayyukansa sirrin jayin kyawawa to yana gani ya riga san ya halaka sai ya fara ihu yace ina ma ba a bashi wannan takardar ba wala madri ma hisabiya bai ma san wani hali zai samu kansa auren hisabi ba yana wannan magana yace halaka anni sultaniya yace ma agana anni maliya dukiyar da na tara nake alfahari da ita ba ce mun amfani kowai ba halaka anni sultaniya mulki na na sarauta ta ta halakar da ni ban samu yin tanadi kyawawan ayyuka a wannan halin ba yana nadama sai Allah ta wazabaniyawa kuzuhu fagullu thumma aljahima sallu Allah ta kama shi mana a jasha daurewar iyazu billahi to dan haka idan an ba da fayil din na aiki fataral mujrimina mushfiqina mimma fi suna matukan tsoro suna firgita da abin da ke cikin littafi wa yaqulun su rika cewa ya wailatana ya harfu nida'in ne na'iba manaba adu idan aka ce ya to ana nufin iqbal ne to kuma gashi a yana cewa ya ce ya wailatana ya wailata wailatu abu ne wanda yake ghairu aqil to sai ya zama an yi tashkhisul ma'anawi yanzu malaman balaga abu ne wanda yake ma'anawi domin ita halaka abu ne wanda ido baya iya ganinta hannu baya taba sai dai alamun halaka to amma sai gashi saboda tashin hankalin da firgicin wannan ranar ya mai da mustahili jahil shine ta inda ya mai da hallaka kamar ɗan adam ne mutum yana kiranta kamar ta zo ya wailatana ina halakan take ina kike mali hazal kitab wannan wani irin littafi ne nan kuma za ga mali sai hazal kitab a cikin arrasul usmani zaga an rubuta tsakan an raba tsakanin mali da haza amma asalin ma li hadha alkitabi to amma me yasa aka raba tsakanin lamun da ha bayan asalin su kalma ɗaya ne dalili saboda wato Allah ya nuna mana tashin hankalin da yake suka samu kansu a ciki har ya kai su suna raba kalma ɗaya kalma ɗaya su raba ta biyu shine mali hadal kitab wannan wani irin littafi ne shi kuwa la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha baya barin wani sagira karamin laifin da bawa ya aikata ko kaba'ira illa ahsaha face ya shigar da ita ya aji a ubangiji na faɗa mana ya bunai innaha in taku misqalu habatin min khardal fatakun fi sakhrati law fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir Luqman al-Hakim ta wadansa dana kabi a hankali fa su haƙoƙin mutane haƙoƙin mutane in dai ka danna haƙƙin bawa to komin tsantsantan haƙƙin nan inda za ka je sakhra wannan fan dutsen da yake can ƙasan ƙasa wanda raƙa bujimi ya taka shin nan wanda kuma bujimin aka ɗora sama aka ɗora ƙasa saman kafansa to ko ƙasan sa ka shiga ka makale ka aikata wannan zinubi ka danna haƙƙin bawa a wannan gurin Allah ya ce ya tibi Allah Allah sai ya ta an ɗauko wannan haƙƙin an shigar a fayilinka inna Allah latifun kabir a wani karatu Allah yana gaya mana a inna Allah la yazlimu mithqala zarra وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما Allah baya rage wa bawa koda kwatankwacin kwayar zarra to tun ga abinda suka yi a duhu abinda suka yi a bayyane da abinda yayi shi kadai da abinda yayi a zaune duka la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha yana nadama sai Allah ya ce ah wa wajadu ma amilu hadira ai sun samu abinda suka aikata ne tabbace a rubuce wala yazlimu rabbuka ahada Allah ubangijinka ya rasulullahi aya zaluntan bawansa ya ƙara wa bawa laifin da bai aikata ba ba zai yi ba Allah baya yin haka saboda ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman فلا تظالم يا هرم جمك الظالم سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد الله بايا ظالم تنباينسا إمام أحمد يا روتا جنسي أمسند دقا إسناد سنة حدثنا يزيد أخبرنا حمام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن أقيل أنه سمع جابر يقول بلغني حديث الرجل سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا فشددت عليه رهلا فسافرت عليه شهرا حتى دخلت عليه الشام فوجدته عبد الله بن أنيس فقلت للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله قلت نعم فخرج يقب ثوبه فأتنكني وأتقنته فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعت رسول الله أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله عز وجل يوم القيامة يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة أو العباد أو العباد يوم القيامة حفاة أراة بهما قلت وما بهما قال ليس عليه شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب أنا الديان أنا الملك لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند رجل حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لرجل من أهل ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللقمة فقلنا إنما نأتي الله عز وجل كفاة قراتا غرلا بهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بالحسنات والسيئات أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin yan uwa Jabir bin Abdullah al-Ansari isnadin hadisin dai Imam Ahmad ya rawaite shi daga Yazid shine malamin sa shi kuma ya ji hadisin daga Al-Qasim bin Abdul Wahid al-Makki shine malamin sa na biyu shi kuma ya ji hadisin daga Abdullah bin Muhammad bin Uqayl shine malamin sa na uku shi kuma ya ji Jabir dan Abdullah yana cewa balagani hadisun arrajulin na samu labari na samu wani hadisi ta hanyar wani mutum sami'ahu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shi mutumin kuma ya ji hadisin a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam amma ban ga wannan mutumin ba jabir yake saboda tsabagen so na da in samu hadisin fashtaraitu ba'iran sai da ya sai raƙumi dan ya hau ya tafi wajen wannan sahabin ya rawaito wannan hadisi fashajattu alaihi rahlan na nemi siddi na daura akan rafimin fasafartu alaihi shahran sai da nayi wata ɗaya ina tafiya tafiyan wata ɗaya a rafimi dan ya rawaito hadisi ɗaya wanda sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fada shi bai ji hadisin ba yace fa atatu alaihi sham tun daga madina har kasar sham kaman sure kenan yanzu yana zuwa sai na samu ashe wanda aka ji hadisin a bakinsa ya ji auren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Unais na san shi ba to na samu bawwab ma'ana mai kula da kofar gidansa nace je ka ce masa Jabir na kofar gida yana jiran da yaji sai aka ce masa kai ba ko sunansa Jabir tace Ibn Abdullah sai a ce na'am kawai mutumin sai ya fito saboda tsabagen gaggawa ma ya babu saubau yana taka kifansa a ƙasa don ya haɗu da jabi ya ce yana fitowa fa'ata na ƙani kai sai rungume ni wata ƙanto ne ma sai na rungume shi ban tsaya wani magana ba na ce hadisin ba na gani an bawan Allah ba wani abu ya kawo ne ba wani hadisi ne na samu labarin an ce a wurinka aka same shi kai kuma ka ji shi a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana magana kan kisasi shi ne a ƙitasi biyan haƙƙin kowa ƙitasi don haka na zo in ji hadisun sai ce ƙwarai kuwa na ji manzan Allah sallallahu Alaihi yana cewa Allah zai tara mutane ranar alkiyama a fili ɗaya za su kasance ƙuratan ba mai sutura a jikinsa gurlan ba mai kakiya buhaman ba mai komai ɗamci na ce ne buhaman sai ce laisa alaihim shay ba su da komai fayunadihim sai Allah ya kira su bi sautin da wani karan sauti yasma'uhu man baquda kama yasma'uhu man qaru duk wanda yake nesa da duk na kusa yana jin hadisi yana jin wannan muryar ta ubangiji sai Allah ya ana maliku ana dayyan ni ne mai mulki ni ne ad-dayyanu sarki mai takayya mai bibiyan haƙƙin kowa sai Allah ya ce babu wani mutum dan wuta da za a kai shi wuta a wuyansa akwai haƙƙin wani mutum Allah ya ce sai an ciro haƙƙin a wuyansa an yi kisasi sannan a kai shi wuta ba wani mutum da zai shiga aljanna in ji Allah a wuyansa akwai haƙƙin wani mutum dan wuta ya iya shiga aljanna Allah ya ce sai na cire haƙƙin dan wuta a jikinsa sannan a kai shi aljanna Allah ya ce hatta laqma ko da mari ta yi wa wani mutum kwanci na tarhaƙi in ji Allah ko mari jabir ta ce ya rasulallah yaya za a biya a wannan ranar za mu tashi hufatan uratan gurlan buhaman ba mai sutura ba mai takalmi ba mai kaciya ba mai komai da me za a biya annabi ya ce bil hasanati was sayyi'ati kyawawan ayyukan da mutane suka aikata ne nan su za a ɗauka a biya haƙoƙin mutane in ladan ta ƙare a ɗauko miyagun ayyukansu a duk ga hukuncin wani ya zubin lai ɗan uwa wannan hadisin da manzala ya faɗa wallahi ba wasa ba ba wanda zai shiga aljanna a wuyansa akwai haƙƙin wani Allah ya ce wallahi sai ya cire ba wanda zai shiga wuta in dai akwai haƙƙin wani a wuyansa Allah ce sai na bi ma wancan haƙƙin sa sannan in kai mutum wuta da wutan da aljanna sai an ba haƙƙin kuwa to haƙoƙin nan ko mi kankanta abun bai da Allah ya faɗa wannan aya Allah sai ya ce zan yi bada misali akwai wani hadisi da annabi ya faɗa a riwayatin hadisi ibn Hibban manzala yana cewa man tawalla amalan وهو يعلم أنه ليس له بأهل فليتبوأ مقعده من النار duk wanda ya karbi aiki na gwamnati man tawalla amana duk wani matsayi duk wani aikin da ka karba lecturing ne koyarwa ne duk dai wani aiki man tawalla amalan ko duk wanda ya karbi wani aiki aka bashi ya karba wa huwa ya'lamu annahu laysa lahu bi ahli amma ya san bai cancanta ba da wannan aikin ya karba manzo Allah ya jira dan wuce ne wannan mutum fal yatabawwa maq'adahu minan nar saboda ne wa in kana misqalu habatin min khardalin latayna biha fakafa bina hasibi saraka yan uwa haƙoƙin nan suna da yawa abin da yake faruwa yanzu za ka samu a makarantunmu na islamiyu za a kwashi waɗansu ɗaliban ba su ta sauka ba a ce za a musu sauka a bibbiya musu a tsallake kai waɗansu ma har akan ce ana bin su bashin wasu izuzzuka bayan sauka su kawo amma a ce duk ɗan sauka ne Allah bai na jin duk ɗan sauka ne mala'iku suna jin ba duk ɗan sauka ne an ha'inci wa kenan لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون sannan mutum ya sani idan an baka appointment later gwamnati ne ya baka ko deputy ne ko dan majalisa ne ko chairman ne ko VP ne a wani jami'a ko wani malami ne daga ran da aka bata appointment later ka karba yana baka to daga ka karba ba kana mu'amala tsakaninka da gwamnati bane ka koma tsakaninka da Allah gwamnati ya koma gidan duk matsayin da aka baka wallahi kana karban matsayin kowane iri ne ko koyarwa a primary kana karba wallahi ba da makaranta kake mu'amala ba da Allah kake so daga idan kana zuwa kwanaki kai sati baka zo makaranta ba kwana biyu baka zo kwana uku baka zo baka zo kwana biyu kana fatan albashi kada kai zamanin kana cin banza ne wallahi ba haka bane la takunu Allah war rasula wa takunu amanatikum wa antum ta'lamun a wani hadisin na bukhari annabi yace la ta'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamati hatta yuqada lish-shati al-jalha min ash-shati al-qarna annabi yace na rantse da Allah duk wani haƙƙi da aka tauye wallahi sai an mai da shi ranar kiyama har akuya mai kaho ta tunkuyi mara kaho a duniya lahira sai Allah ya sa mara kahon nan a duniya kaho a lahira sai rama sannan a sai kunutu rama shi ne fa ayan take magana wannan shi ne sai ka kai tarafa daga state government kuma local government saboda babu kula wallahi Allah na kula sannan idan wajen ba da matsayi ne annabi ya faɗa a hadisi man walla rajulan ala qaumin wa fihim man huwa khairun minhu faqad khana Allah wa rasuluhu wa kana almu'minin hadisin nasa'i annabi yace duk wanda ya ba wani makami ya ba shi matsayi a cikin al'umman da aka ba shi matsayi a kansu yana shugabantar su akwai wanda yake kankanta manzo Allah ya ce wannan mutumin ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ya ha'inci mu'min haƙƙin na wuyansa to amma abin yana bani mamaki sai a ɗauka aikin gwamnati aikin na gwamnati wallahi aikin Allah ne ba na gwamnati ba mu'amala ne tsakanin ka da me saboda Allah ta inna Allah ya murkumu an tuwaddu lamanati mu kalli ayan fa an tu'addil amanati al Allah yasa duk wani amana Allah yana umarni a maida ta ila ahliha wajen azumi yayi kace sai kai tafsiri baka karanta a gurin kowa ba baka cancanta ba to wallahi kana yi ka ha'inci Allah ka ha'inci manzon Allah ka ha'inci mu'mini wa'azi zakai da'awa baka cancanta ba ba ta da quality saboda waltakum minkum ummatun Imam al-Qurtubi ya ce ummatun dinnan da aka faɗa ana nufin wanda ya cancanta yake da al-mu'ahilat na da'awa ya san shuruɗud da'awa ya san shuruɗud da'i sannan yayi in bai sani ba yaje yana da'awa to amana ce yake ci khana Allah wa rasuluhu wal mu'minin duk wani bangare za ka koyar da buwa malik ne ba karanta a gurin malami ba baka iya ba ka zo kana karantarwa to kana haƙintan Allah kana haƙintan manzon Allah kana haƙintan dukkan mu'minai gaba ki aya ta tafi shiga ko ina saboda ka ni ban taba ganin abinda wanda suka raina wato ban taba ganin al'umman da suka raina addini kamar musulunci kamar musulmai ba kowane abu ana mai da shi kayan wasa bayan shi Allah ya ce wa ma khalaqana samaa wa narda wa ma bainahuma la'ibin law radna an nattakhidha lahwan latakannahu min ladunna in kunna fa'ilin ya ce lawari na ni ba wasa a cikin sa ba wasa saboda duk abin da zaka yi kayi da kyau kayi a boye ne ko kai a bayyane ne ka hayinci mutane ne akwai ayar tana zuwa kanta wa hubi alkitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquna ya waylatana ma li hadha alkitabi la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha komin kankancin zunubi ibnu abbas ya ce sagiratan dinnan da ake nufi ko da murmushi kai da kankan a wurin saban Allah sunan shi sagirata kabirata ana saban Allah ka yi dariya sosai ma'ana kana goyon bayan saban Allah har laifin wannan sai gani inji Abdullahi ibn Abbas to idan zai zamo akwai laifin murmushi da laifin dariya Abdullahi ibn Abbas ya faɗi wannan magana Sa'id ibn Jubair yake cewa sagiratan shine shafan jikin mace taba hannunta hada jiki da jikinta har wannan sai ya gani a cikin fayil ɗinka sun bantanta ana ganin wayewa ne a makaranta ko a secondary school ko a jami'a wayewa ne a zauna a kujera daya a hada hannu a gaisa to sa'id ibn jubair ya ce har wannan sai ya gani a bayan dinka sagiratan wala kabiratan sai ce kuma kabira shine alfasha lalata da sauransu wal iyazu billahi duk abin da mutum ya aikata sai an rubuta a wannan fayil illa ahataha wani kada ya ce to ai Allah ya ce in ka ji tanibu kaba'ira ma tun hauna an nukaffiru ankum sayyi'atukum wa nudkhilukum madkhalan karima na'am ayan tana nan wannan ma tana sai an nuna maka dukan wannan tukunna idan gafara Allah zai yi maka to sai a kalli nisan danka da wadannan sai a shafe mi ƙananan zulma amma sai ka gani ya zaka ga aikin ai Allah ya ga mai duwan dan adam akwai mai tsari قال قرينه هذا ما لدي عتيد sai Allah gashi rufutun na tara daga balagarsa zuwa yanzu Allah gashi haza ma ladayya atid ga laifin ga ayyukansa ga duk abin da ya aikata idan zaka yi inkari kai musu sai Allah ya tafi shikin al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaktubu Allah ya hana baki ya magana hannunka duk abin da ka taba da shi wallahi sai ya faɗa duk abin da ka taba da shi in chat kake yi na fasikanci na saban Allah in kana kallon waya ne idon ka zai baka amsa zai ba Allah amsa wala taqu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula za a tambayi ido ya ba Allah labarin duk abin da ka kalla da shi za a tambayi kunni zai ba Allah labarin duk abin da ka ji za a tambayi zuciya za ta ba Allah labarin duk abin da ka kudurta sai ta ba Allah labari Allah zai bukata a bashi labari amma saboda hujjar kafa za ta yi magana duk inda ka taka duk inda ka ji inda Allah baya so sai ta faɗa kai har fatan jikinka wa qalu li juludi lima shahidtum alaina qalu an taqana Allahu allazi an daga kullu shay huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un suraka wallahi duk mutumin da yake cin amanan wannan al'umma cin amana ko na kudi cin amana ko na addini ko raba kan al'umma da sunan karatu wallahi lokacin da yake baya tare shi musulmi domin shi musulmi na kirki shine wanda yake tunanin duk inda yake Allah na tare da shi ko ba haka Allah faɗa mana ba ko wa ma takunu fi sha'ani wannan ayi wala ta'maluna min amrin illa kunna alaykum shuhuda tudfiduna fi duk abinda za ku aikata Allah ya ce ina tare da ku to da mutum yana jin shi musulmi ne mai itikadin Allah na gani na a yanzu malaiku suna rubuta wallahi bare yin amana da mutum yana jin cewa ni musulmi ne Allah na gani na malaiku suna rubuta ba zai iya haƙinci ba wallahi ba zai iya ba sai ke yi suraka sai in ya nisantar da ma'anansa ta musulmi ai lokacin da wannan ayar ta sauka a allazina yutuna ma atau wallazina yutuna ma atau wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un ko me yana na aka ta ce ya rasulullahi shine musulmin da yake musulmi ne amma yana sata yana shan giya yana kaza mana qur'ana ce la ya binta siddiq ko kadan ba shi yake magana ba musulmi yana shan giya yana sata yana zina yana tsoron Allah manzo Allah ce wallahi ba da shi yake yi ba wannan mutum ne wanda yake sallah yana azumi yana zakka yana taimakon musulmai ya kiyaye haƙoƙin Allah amma tare da haka yana jin tsoron ma Allah bai karba ba su ake magana Abu Yazid al-Bastami yakan kwana yana sallah yana munajati da Allah amma idan gari ya waye sai ce to wai sallar nan ma Allah ya karba kuwa ko bai karba ba wai dan Allah ne sai yayi ta kuka har sai shajuta yana kuka akan sallar jiya wannan su suka san Allah jama'a sura ke yan mu ji tsoron Allah wanda ya san akwai wasu haƙoƙi da mutane a wurinsa ya kokari ya sauke cinyin su annabi ne ya faɗa ma kana inda wuri akhihi madlamatun min irdin aw malin falyatahallalhu al-yawma tun a yau ya nemi su rabu lafiya Allah ya sa mu rabu lafiya wajadu ma amilu hadira za su samu duk abin da suka aikata a rubuce wala yazlimu rabbuka ahada ubangiji baya tawayewa bawa wani abu da ya aikata na ladansa bai ga wato ya aikata wani aiki bai ga lada ba Allah ba zai yi haka ba ko kuma bai yi laifi ba a sa mai a fayil ɗinsa Allah ba zai yi ba subhanahu wataala saboda Allah shine adalin sarki
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بئس للظالمين بدلا
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله سبحانه وتعالى يا جويا أكالم ونن آية أنا بيان مكوما لاهرة لحساب لله زي لكساس لكما ذا أي ذا أبي وكوا حقوق إنسان na haɗinci ko na yaudara ana wannan bayanin sai Allah ya juyo da wani kissa zai ba mu labarin annabi Adam alaihi salam da kuma Iblis Allah ce wa iz qulna lil malaikati tusjudu li Adam ka tuna ya rasulullahi lokacin da muka ce wa mala'iku ku yi wa annabi Adam sujjada shine sujjada na gaisuwa da girmamawa ba sujjada na ibada ba sujudu li adam fasajadu Allah yace ina umarnin su suka sujada kafin su illa iblis banda shaytan iblis shi kam kana min aljinni baya daga cikin jinsin mala'iku da ma yana cikin jinsin aljanu ne amma ya zauna tare da mala'iku shekaru da yawa fa fasaqa anamdu rabbi sai yayi butulci fasaqa yayi rashin da'a sai yayi tawaye akan umarnin ubangijinsa Allah ya ce to kun ji abin da shaydan da yayi min da ne umarce shi afatattakhizunahu yanzu ku bayina bayan kun samu bayanin abinda na gaya muku abinda shaydan yayi da na umarce shi kwa daukwa riki shaydan ku mai da shi wa zurriyatahu da jama'ansa da zuriyarsa ku mai da su auliya masoyanku ko abokananku ko majikinta al'amuranku min duni ku barni wa hum lakum adu bayan su dinnan shaydan da mutanensa adu makiya ne a gare ku Allah ce fa yi haka ai ko idan kun yi wannan bi salil na badala shir wato mamakin munin wannan musanyan da kuka yi wanda azzalimai suka yi suka ajiye Allah subhanahu wataala suka dauki shi dan suka jingina masa al'amari to wannan musanyan inji Allah musanyan yayin muni wanda ya billahi so shin akwai munasaba tsakanin wannan ayan da ayoyin baya eh akwai munasaba munasaba min nahiyatai bangare guda biyu annahiyar ula bangaren farko shine ayoyin baya sun yi bayani ne na waɗansu mutane masu arziki masu wadata masu takama da nasaba da asali suka zo gurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama suka sami tare da sahabbansa fuqara'ul muslimin ko fuqara'ul mu'minin mu'minai ne amma suna fama da yanayi na rayuwa ga talauci suturan ma sai a hankali sai suka ce wa annabi mu ba za mu iya zama da waɗannan ba suna ka kore su tashi a ba mu guri mu mu zauna saboda mu saboda su wane ne kenan mawadata ne su manyan mutane ne su masu asali ne kaga kenan nan akwai akwai al-fakhru akwai at-takabbur akwai at-taghrasa anan gurin sannan kuma akwai al-fahari bil asali wan nasab sun yi alfahari da asalin su sun yi alfahari da nasabin su sun yi alfahari da dukiyar su kuma sun yi girman kai to tunda wannan shi dalilin koro ayoyin baya ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara ka gani na fi ka yawan dukiya na fi ka jama'a alfahari ne to sai Allah ya ɗauko ƙistan annabi Adam alaihi salam da shaitan menene mazmunin hikayar shi ma kamar yadda waɗancan suka yi wa sahabbai girman kai haka annabi haka shaitan yayi wa annabi Adam girman kai an ce usjudu li Adam ku yi wa annabi Adam sujada waye umarni Allah suka yi sujada banda iblis sai ce ana khairun minhu aini na fi shi ai me yake la kenan nasaba asali girman kai ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin nasab shi da aka halitta da wuta ai wuta haske ce shi annabi adam daga tabo tabo ai duhu ne saraka ai muni ma'ana shine madaukaki a tunaninsa shi wanda aka halitta da ƙasa duhu ne yana ganin bai kai shi martaba ba har yayi ne kenan girman kai kenan wannan ya dace da wannan hikaya to don haka Allah ya kawo kissan annabi Adam wani gurin kuma sai yake cewa a sujudu liman khalaqata dina Allah ya ce ko baka hada ka halice shi ni zan mai sujjada kaganan izdira'i rainawa da wulakantawa shi ma wannan ya dace da abinda waɗannan ƙureshawan manya suka yi ka kori waɗannan ba za mu iya zama da su ba saboda ƴaƴan wane ne su waye babansu ɗan wane gida ne alfahari da me gida alfahari da me iyaye arba'atun muhlikatun lil abdi ana wa nahanu wa abi wajadi suna hallakar da mutum ni ne wane kaza mu ne su wane kaza babana shine kakana shine ai laysa alfata man yaqulu kana abi inna alfata man yaqulu ha ana ta ba babana kakana ba kai din me kai domin tilka ummatun laha wala kun ma kasabtum la tasaluna amma kanu ya'malun to da haka Allah ya kawo wannan hikaya fasajadu illa iblis banda iblis kana min aljin shi yana daga cikin aljanu to kasancewa daga cikin aljanu fa fasaka hakan ne yasa sai ya bujire yayi tawaye anamri rabbi gabarin aikata umarnin da Allah ya bashi amma mala'iku da yake an halice su daga haske ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun su ma'asumai ne shi kuma daga me daga wuta ne suna ka shi jinnu ne zaka fafata ga anamri rabbi sai Allah yake cewa to afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya' shin kwa dauki iblis da jama'ansa kuma da su auliya ku jibinta al'amuran ku zuwa gare su wahum lakum adu shedan fa makiyin ku ne zai ga mana a gaba lakum aduwun fattakhizuhu aduwa shi makiyin ku ne kuma da shi maki menene ya fada wa Allah sai ta la ila khartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna zurriyatahu إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم زوا قرشن آية كو الله يجيتها واستبدل من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد فإنه وإنه شمال إلا غرورا سيتي الله تنجا دي سبيد ونم حركة كوريني الجنة ka faɗa min abin da ka faɗa mini Allah na yi alƙawari wallahi sai na halaka da zuriyar Allah ke gaya wannan magana kaga girman kai ke ko haka ya faɗa a suratul arabi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin qala akhruj minha mazquman madhura yace wallahi in dai wannan ne yace Allah mu zuba shi da ni da shi da zuriyarsa zan zo musu ta gaban su in shirya musu makirci ta gaba in zo musu ta baya da makirci in zo musu ta hagu da makirci ta dama ta hagu da makirci sai na watsa zuriyarsa gaba daya Lada ba ce alhamdulillah mun gode ma Allah ya ce iyakan karfinsa gabas gaban mu da bayan mu da kudin mu da ta arewa mu amma ba zai iya zuwa ta saman mu ba sai mu nemi gafaran Allah kenan sai wani magafaran Allah yanzu Abdullahi wa dan Abbas to haka yayi ta gayawa wannan ita gayawa Allah irin wannan magana a wani sura ba Allah ya gaya mana irin abin da zai wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum bal yabtikunna azana alami wala amurannahum bal yuranna khalqallah Allah ya ce to duk wanda ya mai da wannan ƙariran fasaha qarina to Allah yace yanzu shaytan din shi za ku mai da shi da jama'an ta auliya kun jibin talabarin ku zuwa gare su qur'ani littafi ne gagararre yayi wannan bayanin sama da shekara 1400 amma sai gashi na faruwa lafiyar mafi yawanci hanyoyin da ake bin su don cimma abun duniya ban ce dukansu ba na shaidan sun fi yawa na shaitan sun fi yawa abi wata hanya mara kyau dan ayi arziki abi wata hanya mara kyau dan ayi mulki ayi wata hanya mara kyau dan a cimma manufa idan ma za a ko za a za a talautar da rayuwar mutum aka yi amfani da mai iska jinnu ko a tura mutum aljani a tura masa iska a hau duka da irin wannan abubuwan ne Allah ya ce to kwa mai da wannan mutum da jama'arsa abokan mu'amalan ku wa hum lakum adu bayan su makiyanku ne Allah ya ce ku yi taka tsantsan da mu'amala da su daidai wannan nuktan kuma akwai munasaba da ayoyin baya ayan baya da Allah yake gaya mana za a kawo littafin aikin bawa ko za ga mujrimi na mushriki da mai mafi suna jin tsoron abin da ke ciki to wane ne ya zuga su suka saba wa Allah shaytan waye musu waswasi shaytan waye shirya musu makirci shaytan dan haka ranar lahira idan an kai su wuta sai shedan zai jawabi ya tara mutanensa duk wanda ya bi shi a cikin wuta sai hau kujera ji imamu sawi ta wuta sai ya tara jama'ansa wa qala ash-shaytanu lamma qudiya lamu inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا مسرخكم ما أنت مسرخي إني كفرت ما شركتموني من قبل yadda kuwa ta cewa shaidan shaidan duk a cikin ku waye ganni haka zai ga masa wuta waye ganni a cikin ku wane ne na bashi aiki ya karba cikin ku waye taba gani na kun ce nayi kaza to waye ganni ai Allah ubangijinku wa'adakum wa'adal haqqi ya muku alƙawari na gaskiya ba ku karɓa ba ni ko wa'adtuku fa akhlaftuku nai muku ban cika muku ba saboda ka ni ban da wanda zai muku kawai dai illa an da autukum na kira ku ne kuka amsa amma waye gani lokacin da na kira ni kada ka fara ta rumuni kar ku zarge ni wa rumu an fusa ku ku yi ta kanku ni ma ta kai da nake nakan jira ma inni akhafu Allah rabbul alamin wa tarana ni ma saboda ku yi ta kanku au abinda zaka yi mana kenan tir Allah wadan ka ce tir Allah wadan ku ne matsalan naku ne to kaji abinda Allah zai faɗa mana fa zai faru afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bayan su makiyan ku ne inji Allah subhanahu wataala to mai taka tsantsan da shaytan wa inna shaytana la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum yaqatumuhum innakum mushrikun Allah sai suka yi wasu wasi wa mutanansu li yujadilukum idan kun biye musu Allah sai kun tabe kana ka mai taka tsantsan annabi na faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisin muslim shaytan yana inna shaytana yad'u arshahu ala al-ma yana da wani kujera na shi shaytan saman ruwa ke dora ta kullu inda ya waye sai ya saki yaransa a tafi kowa ya je mai barna ya ga manzo Allah yace aqrabuhum indahu manzilatan aktsaruhum fitnatan wanda yafi kowa matsayi a gurin shedan wanda yafi kowa barna a ranar sai wani yazo yace ai na je na same shi na zuga shi har ya sai da shagiya sai ba kai komai ba sai ba kai aiki ba wanda yace ai na same shi ban gushe ba ina zuga shi sai da ya sata sai ba kai komai ba sai kai aiki ba sai wani yace ai na same shi ne ta ziga shi ne ta ziga shi sai da take matarsa ce yawwa dan gida na zo nan kusa babban abin da yake so shi ne ne ya bata alaka ta aure take to sai ya janyo mutum yana sa kujerar ta ina asabar ruwa haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa alihi wasallam to malamai sun faɗa akwai walhal a cikin su akwai datin akwai abyam akwai aryas duka sunan jama'ansa ne akwai wanda yake shi walhan dinnan aikinsa idan ka zo ka fara alwala ya tafa maka shakku ban wanke nan ba sai ka yi gaba ka dawo baya mutum ne minti goma kana ganin irin wayannan minti goma ko ashirin yana alwala da gama to wannan shi ne shi kuma ake sake akwai wanda yake shi kuma dasim shi ne mai bin mutum a gida in ka shigo gida ba ka yi sallama ba ya ce na samu gurin kwana in ya kawo abinci baka ce bismillah bai ce na samu har abinci za ku ci tare da shi ya kwana a gidan to shi sai ga mutum ya kwanta bacci an yi asalati bai san ma an yi sallah ba shaytanun balami la ra'si to sannan akwai wanda shi kuma yana zama a jeji ne idan ya ga mutum matafiyi sai ya same shi makuwa sai kansa ya buga ga hanyar da zai bi sai ya yi nan shi aikin shi zama cikin sahara akwai wanda aikinsa kuma sai an fara sallah zai zo ya rika sa mutane wasu wasi tuna kaza tuna kaza tuna kaza wani yaba alƙawarin kaza misal ya shigo da baka duba ba kamar arati yana shigowa to aiki sake na zai je shi sai an fara sallah ne shi kuma wancan ake sa a gurin ne a gurin alwala ne an ce imamu abu hanifa an zo ana tambaya wani bawan allah zo wajen sai yake ce masa hakar mugalla kuɗi na ya bata har nawa kuɗi ne mai girma ba sai da na aje shi ba sai ce to shi kenan je ka yi alwala ya tsammanin za a ba shi wani abu ne haka ya alwala ce je ka kama sallah akar muku Allah na fata ba an mun sata ne kudi na a ce kai je kai sallah mana gaje sai sai je fara sallah ya fara yana yi ya yi raka abu ya sallar ya dago ta gaba kawai sai tuna a ai gurin na guri kaza ba ma assalamu alaikum to daga ka fara ibada sai ya fara zuwa
ko yana sa mu cikin wannan wasu lati saraka a nemi tsari da wannan a nemi tsari da shaytan saboda haka abinda Allah yake ce muna fata takiduna wa zuriyatahu awliya abin duni fa hum lakum adu bi zalimin badala kirga wannan musanyan da azzalimai suka yi suka bar Allah suka bar mutanen Allah suka nemi shaidan da mutanensa suka dingi mu'amala da su to sun aje mai daraja sun dauki kaskantacce wanda zai kunyata su kuma a lahira wani iyazu billahi
ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا Allah yake cewa shekarun nan fa da mutanensa ma ashhadtuhum ni ban halartar da su ba khalqas samawati wal ardi lokacin da na halarci sama da ƙasa babu wanda na gayyato a cikin su balantana ce ko ya taimaka ko ya ba da shawara ko kuma a'a yayi kaza lokacin da na halitta sama da kasa ba kowa inji Allah ba ko ɗayan su wala khalqa anfusihim kai lokacin da zan halicci wani sashi nasu ba ba ɗayan su a gurin ma'ana lokacin da Allah ya halitta sama da kasa babu wani makhluqin da yake nan Allah ne shi kadai saboda hadisin Abdullah bin Amr bin As hadisin Muslim yana cewa inna Allah kataba maqadir al-khalqi قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وأرشه على الماء الله يا ربوتا dukkan abin da zai faru da bayansa na kaddara tun kafin ya halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin al'arshin ubangiji kuma yana kan ruwa hadisin musulun kafin a halitti sama da ƙasa da shekara dubu hamsin allah ya zarta da duk abin da zai faru da bayi na kaddara al'arshi kuma yana kan ruwa to ruwan yana ina kuma Allahu a'lam to da irin waɗannan hadisan da irin waɗannan ayan shine ahlus sunna suka tafi ba a yi ma Allah guri ba a yi masa guri saboda li annahu kana wala makanu fi azalin lam yahwihi zamanu يعلم ما مرت به الدهور وهو بما تأتي به الخبير ويسمع المضطر إذ يدعوه سبحانه ليس لنا سواه ثم أشهدتهم خلق السماوات والأرض باب wani halitta da yake nan lokacin da na halitti sama da ƙasa anan kaga samuwar Allah ta gabati samuwar sama da ƙasa to a lokacin da Allah yake halittar sama da ƙasa yana wani guri ya ba kansa sani inda yake nan din nan kafin ya halitta sama da ƙasa har yanzu haku bai nan a wurin bai buƙatuwa zuwa ga sama bai buƙatuwa zuwa ga tunda yace ma ashahatuhum khalqas samawati wal ardi lokacin da na halitta sama da ƙasa ba shaydanu ba babu wani halittar da yake wurin wala khalqa anfusihim lokacin da na samar da wani sashi nasu ba wanda yake wurin wa ma kuntum muttakhidhal mudallina aduba Allah yake ni ba na daukan al mudallina masu bakar da bayi in mai da su aduba masu taimako wajen isar da aikana al mudallin a wannan ayat ma ashahadtuhum jumhur sun karanta da haka amma abu ja'far da al-jahdari ya karanta ma ashahadtuhu maimakon ma ashahadtuhu wa ma kuntu sun karanta da haka wasu sun karanta wa ma kunta ma'ana ya rasulullahi kai ba ka daukar al-mubillina masu batar da bayi da maganansu ko da tunatarwansu ba ka mai da su abuda masu taimako da ba da gudunmuwa cikin sha'anin al'umma. To, a kalman abuda tana da luga guda takwas a larabci. Akwai abuda shine qira'an jumhur kamar irin su nafi kamar irin su asim kamar irin su kisa'i abuba amma an karanta da ba abuza ba shine abba ainun din da fatha dalun din zalun din da sukun dalun da fatha wannan lugan bani tamimin ne to amma an karanta udu da wama kuntum muttakhdhal mudillina udu da wannan kira'an Abu Isa ne ya karanta da haka udu ba sannan an karanta wama kuntum muttakhdhal mudillina adida adiba ainun bil fatha dadun da kasra dalun fathatan sannan an karanta idhi da ainun da kisra dadun da kisra dalun fathatan fuskoki ne guda takwas kowanne ma'anarsa ne mataimaka aduba daga mai abu sanashuddu adubaka bi akhika za mu karfafe ka da dan uwanka asalin adubu shine mai dantsi ana nufin me kenan karfafa da taimako to Allah subhanahu wataala ce ya rasulullah in zama shari jarullah ma abucin tafsirin kashaf ko nan da yake cewa ayan tana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen aika al'umma wajen isar da aika ko karbo zakka ko wani aiki na musulunci to baya daukan almudillina wanda aikin su fatar da mutane manzon Allah baya isti'ana da su wajen isar da aika saboda ce ballighu anni walau aya to baya daukan almudillina mafhumin wannan aya ashe dukkan mutumin ko dukkan malaman da ke da dalibai da za su rika tura su yawon wa'azi ko yawon da'awa ko tafsiri wata ramadan to karka yadda ka tura mubillina wanda zai amfani da dama ya batar da al'umma karka yi amfani da mutumin da zai amfani da hannunsa ya raba kan al'umma domin mai raba kan al'umma balu ne to kar ka dauki duk wannan gida ka kausar lafazi game da al'ummar musulunci duk wanda yake tsore kokarin raba kan al'umma kar ka rika ba shi dama ya rika magana cikin jama'a wa ma kunta muttakhizal mudillina abuba masu batar da mutane masu raba kan al'umma masu kawo fitina cikin jama'a kar a yarda a ba su dama ta mahangan wannan ayi inji qira'an al-Zamakhshari jarul a tafsirin sa kasha ya faɗi wannan magana amma wanda ma kuntu shine abinda Ibn Hayyan ya faɗa Abu Hayyan al-Andalusi a tafsirin sa al-Bahr al-Muhim ya fitar da ma'anoni da dama wa ma kuntu muttakhidhal mudallina abga wa ma kuntu ma'anansa daban wa ma kuntu ma'anansa daban ala kulli halin dai shine al'umma ci kokari su samar da mutane wanda sautin su zai kokarin hada kan al'umma sayyidina rasulullahi saboda Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum duk mu'minai kabdin su gaba ɗayan su ikhwatun yan uwan juna ne sannan al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhziluhu wa la yahqiruhu aw riwayan wa la yuslimuhu attaqwa hauna bihasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al muslim kullu al muslimi al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu to in mun kalli wannan hadisin sai ya zama ashe ana buƙatar mu kusanto da fahimta mu kusanto da zukatan juna ba raba kai ne yayi kamata mu maida hankali a kansa ba amma kuntum muttakidul mudillina abuda Allah ya ganar da mu gaskiya suke ɗaya ne? na na ka fito ya wata take ɗaya ɗaya har uku
da ya saka maka ne ya da wani aiki da mashi sakawa sai ta yi gado ko sai ta yi gado kenan Allahu alam ban sani ba gaskiya an yi saki uku kuma ta dawo ko ta yi ta kaba ta yi gado Allahu alam ban san da musallam
wani da kuma ya zama kana na'am
ila da waya mace da ma an daura a wani gidan kama ya wani da ke sai an sake ya su an daura aure har an daura a wani na'am wajen jawo ta kaya na'am ne mun siya na'am shi za ta yi mace za ta shiga da wani da wani idan aka daura aure da mu, tsakanin mutum da wata aka daura aure bayan an daura aure suna hanyar dawa sai aka yi azal wal iyaz billah sai ya rasu za ta yi masa takaba za kuma ta yi gado saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hukunci akan Barwa bint Washiq akan irin haka sadaka za ta yi gado za a bata sadakin misal za a bata sadakin tantance in an bada sadakin da ba yana nan an bayar to za ta yi masa takaba saboda al-mautu kad-dukhul haka malamai suka ce al-mautu kad-dukhul wannan mutuwan da yake kaman dukhuli ne sadaka za ta yi masa takaba kuma za ta yi gado sadaka idan shi idan matan farko ce za ta ci kaso mai tsoka a cikin dukiyarsa za ta ci wani uba ko kenan na dukiyarsa na'am eh to ai tafi gidanku saki ne saboda haka a akwai malamin iziya Allah ya saka mata da alkhairi a babi na nika ya zo kitabu talaq anan yayi magana akan lafazi na saki akwai lafazin da in an yi shi kawai saki sai su ta akwai kinaya kinayan nan akwai sarihiya akwai muhtamila kinaya muhtamila yace tafi gidanku shikenan sai idan ya ce saki yake nufi to shikenan in dai shi yace saki nake nufi da wannan ya zama saki amma idan yace a'a ina son ki je kije da iyayenki ne ki dawo shikenan ba saki bane saboda Ka'ab bin Malik a hadisin Bukhari dogon hadisin nan lokacin da suka basu yakin tabukan nan ba ko wa ala salatu alladhina khulifu hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum wa zannu alla malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alayhim liyatubu zuwa karshen ne karatun to a wannan hadisin hadisin Ka'ab bin Malik ne to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana ai musu magana ko tsawon kwanaki ana nan kuma sai ya aiko cewa a kar su kusanci iyalin ko har su kusanci iyalin to shikenan sai wanda aka aiko sai ya zo yace masa yake tamka mai yake tambayar sa utalliquha amma za af'al in sake ta ne manzo Allah kirbi kuma zai ce a'a ya ce ne karka kusance ta sai ce matarsa ilhaqi bi ahliki to wannan lafazin ilhaqi bi ahliki hatta ya qadi Allah fi hada al-amr ki tafi gidanku ki zauna sai abin da Allah ya kaga ilhaqi bi ahliki sahabi ne ya faɗa larabawa ne fusaha ko amma bai zamo saki ba da Allah ya wanke su ya karɓi tuban su sai ta dawo gida ba ta saki ba haka dan ta tafi gidanku ai ba zai zamo sai in yayi nufin saki ne dama inda yayi niyan saki ne to saki ne bai ne ba ko ba saki bane balanta na yanzu ba in ya san cewa kudin sadakin yanda ya karu da kudin akwatin mu zai iya cewa ba saki bane to ina nufin ki je ki gaishe su ne na'am
ya
amana na'am na'am na'am na'am na'am na'am a to gashi ya fada ai ga shi ya tafi ai ga shi a fili ya ce ya rika sa masa hannu amma akan zai sallame shi ya zama mai kenan da ma misali to ƙasar ta mu ce haka Allah ya so to ko da ba za mu ce haka Allah ya so ganta ba mu dai haka muka so mu tafi da ita mu haka muka so mu tafi da ita amma ba haka Allah ya so ganta duk inda Allah ya yi masu hankali masu tunani to yana nufin kawai ku yi amfani da me fa'tabiru ya udil absar shikenan to da sai a duba a ga da al'amura suka yi tsada na rayuwa transport ya yi tsada ma'aikatan muna ba su kaza to yaya za a yi ai maintaining din wannan kuɗin da ake ba su ya iya isan su ko dai a ƙara musu ko kuma a rage kwanakin ka'ida abin da ya kamata ke ko dai a ƙara musu albashin abin da zai yi ko kuma gwamnati ta gina gidaje za ta iya ta gina gidaje na ma'aikata masu ƙaramin ƙarfi ta ba su wurin zama kusa da ministirin wurin aikin zan yi sauƙi musu zirga-zirga za a iya yin irin wannan to duk ba a yi ba su tsora ga yadda kawai laifin da wannan abin da yake bayarwa din in akwai yadda za a yi na bayarwa din to a yi in ko babu to Allahu a'lam ba na son in sa shi illa manukuri hane wa qalbu mu'minin bil iman sai zama hanyar ta bude na'am to alhamdulillah abinda mu karanta daidai Allah ba mu ladansa wanda muke kuskure wajen fasara ko wajen bayani Allah ya fi mana jin mai bukatu a cikin mu Allah ka san bukatun kowanne mu Allah ka biya masa duk wanda yake da damuwa a ransa ko a iyalinsa ko a wurin aikinsa Allah ka sani Allah ka yaye masa halin da muke tsantuka mu na tsadar rayuwa da kunci Allah ka mana sassauci rashin tsaro da ni da mu a kasan